الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan almuharram shekara ta 2437 bayan hijirar mu ta Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma shi daga watan sha daya shekara ta dubu biyu da sha biyar lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata wai tambayar dan uwa idan mutum zai yi sallah a zaune wani irin zama ne ya kamata yi zaman da ya kamata yi kamar yadda aka samu hadisi ingantacce shine zaman da ake kiran shi a tarabbo a larabci kenan a hausa shine ake kiran shi kenan zaman dan sarki wannan zama za ka yi lokacin da kenan wannan in za ka iya irin wannan zama domin so da yawa yin sallah a zaune takan kasance ne domin wata illa da yiwuwa mutum ya ji ciwo a kafarsa ko ya zama gwiwar ba ta mekewa da sauransu in za ka iya wannan zama kenan a tarabbu za ka yi shi ne zaman ɗan sarki lokacin da ka zo ka yi sujada ta farko idan ka ɗago za ka je sujada ta biyu to za ka yi zaman da ake yi a cikin sallah an gane ku za ka yi wannan zama wanda za ka limke kafarka ta hagu ka zauna a kanta ka kafa kafarka ta dama in zaman tahiya ya kama kenan za ka yi kamar yadda ake in za ka iya in ba za ka iya ba gwargwadon iya iyawarka za ka yi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ajiye mana ka'ida la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ubangiji ta'ala baya dora ma rai yin wani abu sai bakin gwargwadon ikonta don haka wannan yana daga cikin rangwami na addinin musulunci don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam ko kama fala manzo Allah yace kai sallah a tsaye in ba za ka iya yin sallah a tsaye manzo Allah yace kai a zaune idan ba za ka iya yi a zaune manzo Allah yace kai a kwance ma'ana akan hakarkarin ka da dama kuma haka ya faru gare shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda hadisin ya gabata a darasin mu na bukhari azan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya fado daga kan abun hawansa sai aka yi katare inda ya fado daidai wani kututturan da biyu ne sai ya karce shi a kagara wannan jijiya wadda take ta gaba sai ya kasance mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama baya iya tsayuwa sahabbai sun je gaishe da shi lokacin sallah ya yi maza Allah sai ya wuce gaba ma'ana yana zaune kabbara dukkansu sai suka yi tsaitsaye manzo Allah sai ya musu ishara a nijilisu manzo Allah ya ce ku zauna gaba ɗaya suka zauna da aka gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya waiwayo sai yake cewa da su inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi manzo Allah ya ce kar ku saba masa a ƙarshen hadisin sai yake cewa fa'iza salla jalisan fasallu julusan ajma'u da ya ce fa'iza salla ƙa'iman fasallu kiyama wa'iza salla jalisan fasallu julusan ajma'u maza Allah ya ce in limami ya yi salla a tsaye kuma muku yi salla a tsaye in limamin ku ya yi salla a zaune maza Allah ya ce gaba ɗayan ku kuma ku zauna to don haka dai a takaice lalle in mutum baya iya tsayuwa a cikin sallah to ya halatta yi sallah a zaune an gane ko ya yi sallah a zaune amma zaman da zai yi shine zaman da ake kiran shi tarafu kenan zaman ɗin sarki kamar zaman da kai kenan haka mutum zai yi haka nan in sallah ta nafila ce ko da babu wani uzuri wanda zai iya hana ka tsayuwa to ya halatta kai sallah ta nafila a zaune sai dai ka tabbata cewa in babu uzurin da ya hana ka yin ta a tsaye ka yi ta a zaune kana da rabin ladan wanda ya tsaye kamar yadda hadisi ne ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ya kamata a ɗan yi hakuri kenan in an kai karshen tambaya sannan wata tambaya ta biyo baya saboda wani lokaci ana katse bayani je ka wata mace da take kan goma musu kamar wajen sauka in sallah lokacin sallah ya samu ya kama su a can suna yi su haɗu su jami'a jami'a su muka kai wai taron mata ne lokacin sallah ya yi za su yi jami'i ko ba za su yi jami'i ba haka ya dace su yi jami'i illa kasancewar wadda take kenan limaniyar za ta tsaya a tsakiyarsu kamar yadda aisha matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama take haka kamar yadda kuma hadisi ne sahihi ummu waraka Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce ta cewa ta limanci jama'ar gidanta dan haka kenan mata in sun haɗu in lokacin sallah yayi za su yi sallah to abin da ya dace su yi jami'i wadda za ta yi limanci sai ta tsaya a tsakiyar su kenan نعم kamar me kamar wasirin azkar a bayan sallah ta nafila ba a shar'anta ba azkar irin yadda aka shar'anta a bayan sallah ta farilla waɗannan azkar da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sun taƙaita ne bayan sallah ta farilla wanda bayani ya gabata ita sallah ta nafila ba a shar'anta mana ba waɗannan azkar wanda ake yi a bayan sallah ta farilla illa kasancewar in ka gama sallah ta nafila to anan za ka iya daga hannunka ka yi du'a'ul mas'ala ka roki ubangijinka subhanahu wa ta'ala duk wani abu da kake da bukata a rayuwarka ta duniya ko a makomarka lahira tare da cewa addu'o'in naka inda ya dace ka shigar da su a cikin sallar kafin ka gama a cikin sujada da kuma bayan ka gama tahiyya kafin ka salarci domin waɗannan wurare wurare ne waɗanda suke na samun karɓuwar addu'a kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kusan da cewa an hane ni game da karanta alƙur'ani a cikin ruku'u da sujada sai ya ce ruku'u ku girmama ubangijinku sujada maza Allah ya ce ku yi kokarin addu'a ya cancanta a karɓi addu'a a wani hadisi na daban maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake ƙasa don haka maza Allah ya ce ku yi addu'a sannan muhalli na biyu na yin addu'a shine in ka yi tahiya kafin ka salamci in kamar misali sallah mai zama biyu ce a zama na karshe kafin ka salamci bayan kayi addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai ka biyo baya da du'a'ul mas'ala ma'ana roƙon alkhairi na duniya da lahira amma irin azkar da ake yi bayan salamcewa daga sallah ta farilla wannan ba a shar'anta mana shi ba bayan sallah ta nafila na'am sun yi masallacin juma ima yana kutuba amma cikin masallaci ya cikin sai harara zai iya tahiyatul masjid
wani misali mutum ya zo masallacin juma'a cikin masallaci ya cika sahu ya fito waje kuma limami na ba zai yi tahiyyatul masjid ko kuma zama zai yi zai yi tahiyyatul masjid saboda in cikin masallaci ya cika sahu ya fito waje to wajen yana daukan hukuncin cikin masallaci an gane ko in ba dan masallaci ya cika bayan da za a yi ka zauna a waje don haka a nan mutum zai yi tahiyatul masjid kafin ya zauna kuma in ya zauna kuma ba ta kuce masa ƙarin fa'ida akan tambayar lalle ko da ka samu limami yana ba a ranar juma'a to baya halatta ka zauna ba tare da kayi tahiyatul masjid domin yin tahiyatul masjid ga duk wanda ya shiga masallaci da nihin zama wannan ya zama wajibi a kan shi an gane ku dole ne domin umarni ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi na abu da Allah ya kara masa yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza dakala ahadukum almasjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn manzan Allah yace idan dayan ku ya shiga masallaci manzan Allah yace to kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu ƙa'ida malamai suka ce an nahayu an shai'i amurin bi zidde hani game da wani abu to ana umarnin ka ne kai tsaye game da abin da ya zama kishiyar shi to don haka a nan kenan abin da muke so mu gane ko da limami yana hudu ba baya halatta mutum ya zauna ba tare da ya yi tahiyatul masjid tare da cewa malaman malikiya da malaman hanafiya su sun tafi akan cewa in limami na hudu ba ba maganar mutum ya shagala da tahiyyar masjid iya abin da yake kansa ya zama dole ya zauna ya saurari hudu ba menene dalilin su suka ce domin sauraron hudu ba wajibi ne tahiyyatul masjid sunna ce suka ce wajibi shi ake gabatarwa akan sunna iya kiyasi ne suka yi suka ce kenan a nan mutum sai ya zauna ya shagala wannan ya zauna ya saurari kutuba maimakon ya shagala da tahiyatul masjid bugo da ƙari suka ce ga ya kuma manzon Allah ya faɗa wa man massal hasafa qad laga manzon Allah ya ce duk wanda ya share ƙasa inda zai yi sujada lokacin da limani yake kuduba to ya zubar da ladan sallar juma'a shi to ana an ce wai wanda ya share ƙasa ma ya ringa gyarawa to ya zubar da ladan sallar juma'a sai suka ce to ina ga wanda ya shagala da nafila to illa kasancewar ka'ida ta malamai la qiyasa ma'an nas in dai aka samu nassi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wani kiyasi ya rubuce tun daga hadisi na sahabin da ya zo a ranar juma'a ya zauna manzon Allah ya ce masa kai nafila ya ce a manzon Allah ya ce masa tashi kai ya tashi ya yi shi ne sulaik al-gabbani bayan ya gama maza Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubar sai yake cewa da sahabbai idza jaa ahadukumul masjida wal imamu yakhtub falyusalli rak'atayn wal yatajawwaz fihima aw kama qala maza Allah yace idan dayan ku ya zo masallaci a ranar juma'a cha idza jaa ahadukum yawmal juma'a sai ce wal imamu yakhtub idan ɗayanku ya zo masallaci a ranar juma'a alhali limami yana hudu ba Allah ya ce faliyar ka raka a taini wadda ya tajawaz fihima ya sallaci raka'a biyu amma ya takaita su kada ya tsawaita su ku kaga duk wani tawili da wasu malamai suke yi na kan cewa shi wannan sahabi wai manzon Allah ya ce masa ya tashi yayi nafila domin jama'a wai su ga yanayin da yake ciki da halin da yake ciki na kunci domin a taimaka masa to in har haka ne menene fa'idar cewa idza jaa ahadukum idza jaa ahadukum da shi ake ko da sauran jama'a da dukkan jama'a ta mu'mine ake har zuwa kiyama in ma wai cewa da ya an ce ya tashi ne saboda wannan hikima balantana babu dalilin da ya nuna haka sahabbai ba su san halin da yake ciki sai a ranar juma'a an ce ya tashi tukun ya yi sallah don haka dai a takaice kenan abinda muke so mu gane in cikin masallaci ya cika sahu ya fito waje kenan ko da limani yana huduwa to mutum ba zai zauna ba sai ya yi tahiyatul masjid sai ya yi raka'a biyu kenan amma iya abin da yake sunna shine takaita su kada mutum ya tsawaita a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen babi na 68 baban da ke bayani game da cewa hal ya bi hadirun libadin bigayar ajir shin wai ɗan gari zai iya jikuntar sayar ma ba kauye kayansa ba tare da ya biya shi wani abu na lada haka kawai fi sabilillahi ya taimaka masa ya jibinci sayar masa da kaya ba tare da ya biya shi ba shi ne sai malam ya ce wa hal yu'inu ko auyan sabuhu shin wai dan birni zai iya taimaka ma ba kauye wajen sayar da kayansa ko ya masa nasiha ya nuna masa cewa kada ka bari a bugi hancinka kayan nan naka kaza kaza ake sayar da su ga farashin su haka ne zai iya masa wannan nasiha to shine a dalilan da malam ya zo mana da su a ƙarƙashin baba suna tabbatar mana da halaccin haka lalle ɗan birni yakan iya jibintar sayar ma ba ƙauye kayan shi amma sharaɗi ya zamanto babu wani lada da zai biya shi in har cewa sai ya baka wani abu to wannan haramu ne baya halatta ka jibinci sayar masa da kayansa kamar yadda hadisi yake cikin sunani abi dawud ta hanyar salim al-makki wani bakauye ya ba shi labarin cewa ya zo da taguwarsa da nihin ya sayar da ita amma kafin ya kai ta kasuwa sai ya je wajen falha ibn ubaidillah Allah ya kara masa yadda domin ya tafi kasuwa ya sayar masa da wannan taguwa tashi shi talha sai ya ce masa innan nabiya sallallahu alaihi wasallam na ha an yabi a hadirun liban ya ce lalle maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hannun ɗan birni ya jibinci sayar na ba kauye kayansa sai ya ce masa walaki ni zahab ila su sai dai abin da za a yi kai ta kasuwa da kanka bangur man yubayi uk duk wanda ya zo ya taya taguwar taka yana nihin saya ka tsaya ka yi nazari iya abin da ya taya fa shawirni ka zo ka ban shawara in na ga ya dace a sayar masa in ce a sayar in bai dace ba in ce a yi haƙuri har a samu kari kaga a nan shin nasiha ce ya masa ko ba nasiha ba ce ba nasiha ce ya masa kuma ya taimaka masa to don haka kuma malam sai ya zo mana da hadisi a karkashin babar shine hadisin da za Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa idastan saha ahadukum akahu falyan sahala za Allah ya ce idan ɗayanku wato ya bukaci idastan saha ahadukum akahu wato idan ɗayanku ɗan uwansa ya nemi ya masa nasiha ya masa galgadi falyan sahala to dole ne ya yi masa shi ba kawai nan da ya dauto kaya ya zo da su gari sai ya same ka sai ya ce wani da Allah ina tambayar ka kayan nan da muka kawo nawa nawa ake nawa ne farashin sa nawa ake saidawa nawa ne farashin shi a kasuwa kaga a nan a karan kanshi ne ya nemi cewa kai masa nasiha ka gaya masa hakikanin farashin kayan da ya kawo to a nan dole ka faɗa masa gaskiya domin mazan Allah ya faɗa idastan saha ahadukum akhahu kenan idan ɗayan ku an gane ko wato dan uwansa kenan ya nemi nasihar shi manzo Allah ya ce fal yansahadaku to yayi masa nasiha to wannan yana nuna cewa lalle in ba kauye ya nemi ka gaya masa hakikanin gaskiya yadda farashi yake to dole ne kai masa bayani to haka malam kuma ya shigo mana da hadisin tare da cewa shi wannan hadisi cikonsa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd manzo Allah yace ku rabu da mutane ubangiji ta'ala shi ke azurta shashin su daga shashi ma'ana Allah yake azurta junansu da juna kenan in shi ba kauye ya kawo kaya to a rabu da shi kar a gaya masa farashi a bar shi ya zo iya gwargwadon yadda ya gaya mushi ya sayar da kayan shi amma sai manzo Allah ya ce fa idastan sahar rajulu rajula falyan sahala idan mutum ya nemi nasiha ga dan uwansa ma'ana dan uwan shi ya nemi ya masa nasiha manzo Allah ya ce to ya masa kenan kaga wannan in shi da kanshi ya nema a gaya masa to anan sai a fada masa amma in bai nema a gaya masa to bai ya dacewa kai ka zo ka gaya masa ka ce masa kayan nan fa kaza kaza ne shine malam sai zo mana da hadisin jarir ibn abdullah al-bashari Allah ya kara masa yadda ke cewa baya atu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم yace na kulla cappa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake nihi da mubaya'a ma'ana na nuna yarda ta da amincewa ta da ba shi haɗin kai akan tabbatar da cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu wa anna muhammadar rasulullah kuma na tabbatar na amince cewa shi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ya kami salati kuma na yi mubaya'a da shi akan tsaye da sallah a lokacanta wa ita zakati da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu wa sam'i wa ta'a kuma na yi mubaya'a da shi akan cewa zan ji zan bi ga duk wanda ya shugabance ni matukar bai umarce ne ba ko ya ne matukar bai umarce ne ba da abin da ke akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa sun yi ce wa nusihi li kulli muslim na yi mubaya'a da shi akan yin gargadi ga dukkan musulmi ma'ana duk musulmin da ya bukaci a yi masa gargadi to zan masa gargadi to wannan shine dalilin da malam ya zo da shi domin tabbatar mana in shi ba kauye ya nemi a yi masa nasiha a gaya masa farashi to anan dole ne a gaya masa sannan malam sai ya zo da hadisi na uku a baban shine hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa la talaqaw rukuban wala yabi hadirul liban manzon allah ya ce kada ku taryi mahaya domin saye kayan da suka lauto sai ya ce wala ya bi hadirul libat manzo Allah ya ce kada dan birni ya jibunci sayar ma ba kauye kayansa qala sai yake cewa fa qultu ibn abbas sai na faɗa ga abdullahi dan abbas ma qawluhu la yabi hadirul libat mi manzo Allah yake nihi da fadarsa da yace dan birni ai baya sai baya jibuntar sayar ma ba kauye kayansa kala sai ya ce la ya kunu lahu simsarin ai dan birni baya halatta ya zame ma ba kauye dillali ya zame masa dillali in ya kawo kaya shi ya karbi kayan ya je ya sayar da su to baya halatta to don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana takanas in shi ba kauye ya kawo kaya to baya halatta dan gari ya zaunar da shi ya karɓi kayan ya ce masa kawo ni zan sayar maka da wannan kaya domin kada a bugi hancinka to wannan kwata-kwata haramun ne tare da cewa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani ne ga abu wanda yake mafi rinjaye amma bai takaita ba ga wanda yake ba kauye ko da ɗan birni ne ya kawo kaya to baya halatta ka jibinci sayar masa da kaya an gane ku galibi kauyawa su ne suke lamtu kayayyakin da suka noma da sauransu su kawo birni su saida to ko da ba ba kauye ba ne ba dan wani birni ne daban ya ɗauko ya lamtu kaya ya kawo to baya halatta dan gari ya ce masa zauna kawo wannan kaya ni zan sayar maka da su yasa saboda ma'anar duk ɗaya ce ma'anar duk ɗaya ce saboda yin haka akwai cutar da jama'a maimakon a ce shi wannan ba kawai da ya kawo kayansa wanda zai iya sayar da kayan shi da ragi fama yake ya sayar da wannan kaya ko nawa ya samu zai sayar da su domin ya koma kauyensu ko shi wannan bako da ya zo dan birni ne ya kawo kaya yana so ya sayar da su ya koma to in dan gari ya karbi wannan kaya ya yi dillalanci ya ce shi zai sayar da kayan kaga sai ya kure musu riba sai ya yi abin da zai zamanto akwai tsanantawa ga jama'a wadda take ta gari don haka ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan hali saboda amfanin jama'a ne kada a yi abin da zai cutar da su manzon Allah ya hana cewa dan birni ya zame ma ba kauye dillahi kenan anan ko da ba ba kauye bane ba dan wani birni ne daban ya ɗauko kaya ya kawo to baya halatta kai ka ce masa kawo kayan ni zan jibinci sayar maka baya halatta amma in shi a raɗin kansa ya jibinta maka sayar masa da wannan kaya ce wani je ka sayar min da wannan kaya to ya halatta ka je ka sayar masa amma a nan kuma in har ba maganar ya biya ka a fi sabilillahi ne za ka taimaka masa ka jibinci sayar masa da wannan kaya to wannan kuma ya halatta saboda daman me yasa duk galibi wanda zai yi abu saboda maslahar kansa to duk yanda za a yi sai ya kuntata amma a nan in ya kasance fi sabilillahi ne zaka sayar masa da kayan to babu wata aya babu babu wani abu wanda yake na tsanantawa ga jama'a kuma taimako ne kai masa kuma wannan hani kamar yadda jumhurin malamai suka tafi wannan hani ne wanda yake fa'idantar da haramci ma'ana haramun ne an gane ko haramun ne duk da cewa su malaman malikiya sun kayyade haramcin wato gaba kauye suka ce in dan birni ne ai galibi shi dan birni ya san farashi amma a maganar babu bambanci tsakanin ba kauye da wanda yake ba ba kauye ba in dai ba ku ne a garin bai san farashin kaya ba to bai halatta dan birni ya zame masa dillali sai dai in shi a kan kansa ya nema sai dai kuma in dillalancin da zaka masa a fi sabilillahi ne za ka taimaka masa ba tare da neman wani abu a gunsa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب من كره أن يبيع هادر لباد بأجر قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أنه قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع هادر اللباد وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne kamar yadda wasu malamai suka tafi akan haramcin ɗan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayansa bi ajirin wato saboda wani lada da zai biya shi shine bayan can babi da ya gabata malam ya ce shin dan birni zai iya jibintar sayar ma ba kawai kayansa ba tare da neman ya biya shi lada ba shin zai iya taimaka masa ko ya masa gargadi shine anan malam sai zo mana da dalilan da suke tabbatar da halaccin haka to anan kuma sai yayi babi na musamman wanda ke nuna haramcin dan birni ya jibinci sayar ma ba kawai kayansa bi ajirin game da wani lada da zai biya shi shine anan malam sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabi a hadirul libad ibn umar ya ce tabbas manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hannun dan birni ya jibinci sayar ma kauye kayansa sai ya ce wabihi qalibun abbas malam ya ce da wannan fada ta abdullahi dan umar da ya ce manzon allah ya yi hannun dan birni ya jibinci sayar ma kauye kayansa malam ya ce abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda shi ma akan haka yake domin hadisin da ya gabata da aka tambaye shi yi manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da cewa la ya bi uhadirul libad dan birni a shar'ance baya jibintar sayar ma ba kauye kayansa aka tambaye shi mai manzan Allah yake nihi da wannan kalma sai ya ce la ya kunu da husin sarar ai ba zai zame masa dillali in aka ce dillali wanda zai jibinci sayar ma mutum kayansa tare da cewa a fitar da shi a bashi hakkin shi a bashi kaya ya je ya tallata in ya sayar da wannan kaya ya zo da kuɗi a biya shi hakkin shi kaga dan haka shine malamin nan yayi baban cewa man kariha an yabi a hadirul libadin bi ajr baban da ke bayani game da abin da ya zo na malaman da suka haramta abin da ake nihi da karhanci a nan shine haramci wanda bayani ya maimaitu ba so dai ba so biyu ba in ka ji magabata sun ce abu kaza makaruhi ne to ba suna nihin makaruhi ba a wajen kamar malaman fikihu waɗanda suke na baya-baya su in suka ce maka ruhi abinda bai kai ba haramu wanda in ka bar shi za a rubuta maka lada in ka aikata kuma ba za a rubuta maka zunubi shine maka ruhi a wajen malaman fikihu in ka bar shi saboda Allah to za a rubuta maka lada idan kuma ka aikata to ba za a rubuta maka laifi ba amma magabata in kaji sun ce abu kaza maka ruhi ne to suna nihi haramun ne an gane ko kamar yadda mun yi istishahadi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul isra da ya zano mana abubuwan da ya haramta tun daga fadar sala ta ja'al ma Allahi ilahan akara fa taqauda madmuman makbula wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā ƙaunar karima ubangiji ta'ala ya ringa hani ɗaya bayan ɗaya har aka kai wala ta kufu ma dai salaka bihi il inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tawluga al jibala kula sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha kaga duka waɗannan abubuwa da Allah ya zano abin da yake nihi da makruhan ai muharraman abubuwa ne waɗanda aka haramta su to don haka shine a nan kenan ibnu umar Allah ya kara musu yadda sai ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi a hadirul libad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanin dan birni ya jikunci sayar ma ba kauye kayansa hani ba idan ya zo daga wanda yake sama da kai to ka'ida abinda za a fahimta shine haramci sai an samu dalilin da ya sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci musamman hani in ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko manzonsa kai tsaye abinda za a fahimta a karkashin wannan hani shine haramci sai an samu dalilin da ya nuna hanin ba haramci ba yake nihi karhanci kamar yanzu misali in ka ɗauki hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da sahabin da yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yagtasila rajulu bi fadli almar'a aw almar'a bi fadli rajuli wal yagtarifa jami'an wani daga cikin sahabbai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin namiji yayi wanka da sauran mace ko mace ta yi wanka da sauran namiji manzon Allah yace sai dai su tsoma hannunsu a cikin makayin su kamfaci ruwan gaba tare su yi wanka amma ɗaya ya yi raga ma ɗaya manzan Allah ya yi hani to kaga wannan hani ne kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ayya abin da za a fa'idanta haramci sai an samu dalilin da zai sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci to sai aka samu hadisi na daban hadisin Abdullahi dan Abbas sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yagtasilu bi fadli maimuna radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da sauran wato matarsa maimuna Allah ya kara mata yadda in ta yi ta gama sauran da ta raga manzon Allah yake zawa ya wanka da shi haka kuma hadisi ingantacce wata mata daga cikin matansa ta yi wanka ta rage ruwa manzon Allah sai ya zo zai yi amfani da wannan ruwa sai ta ce ya rasulullahi lokacin da na yi amfani da wannan ruwa fa ina da janaba manzo Allah sai shi to ai ruwa baya zama janaba to kaga wannan dalili ne wanda ya sarrafa wancan hani daga haramci zuwa karhanci to dan haka kenan a nan da ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yabi a hadirul liban abinda hani yake tabbatarwa shine haramci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin dan birni ya jibunci sayar ma ba kauye kayansa sai malam ya ce wa bihi qala ibn abbas da wannan hadisi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake ba da fatawa cewa baya halatta da lada dan birni ya zame ma ba kauye dilla wannan ya jibunci sayar ma ba kauye kayansa domin ya zama dillali dillali ko abin da aka sani shine a biya shi shine da aka tambaye shi mai manzon Allah yake nihi da wannan kalma sai ya ce ai la yakunu lahu sinsara kada dan birni ya zame ma ba kauye dillali amma in fi sabilillahi ne zaka sayar masa kayan shi ba tare da neman wani abu a gunsa to kamar yadda wancan babu ya gabata ya halatta kai ka sayan masa domin yana daga cikin babu wanda yake na taimakekeniyar juna ko na yi ma juna nasiha babun la yashtari hadirul libadin bisamsara wa kariha ibn sirina wa ibrahim lil ba'i wal mushtari wa qala ibrahim wa ibn yazid an-nakhai إن العرب تقول بإلي ثوبا وهي تعني الشراء قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتئي المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع هادر اللباد قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين أنه قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهينا أن يبيع هادر اللباد wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa la yashtari hadirul libadin bisamsara dan birni wato ba zai jibinci sayan ma ba kauye kayan da yake nihin saya bisamsara a matsayin cewa shine wakilin shi an gane ko a matsayin ka zame masa kai ne wakili abinda ake nihi da samsara a nan kenan ka wakilci sayar masa sayan mushi kayan da yake nihin saya ya biya ka haƙƙinka to baya halatta shi ba in dai ba shi bai nema ko kuma fi sabilillahi zaka masa irin yanda misali baki ko kauyawa suke zawa gari domin sayan kaya to baya halatta wani ya zo ya ce ku kawo in je in sayan muku ku biya ni wannan baya halatta kamar yadda ka jibinci sayan mushi kayan da ya kawo to haka in yana nihin sayan kaya bayya halatta ka zame masa wakili don haka su suna kiran samsarakin ta bangaren sayar da kaya ko sayi amma yanzu misali mu abinda muka fahimta ko kuma yadda yake sananne a wajenmu wanda ya jibinci sayar da kayan wani shine dillali wanda ya jibinci sayan ma wani kaya wannan ana kiran shi wakili to wakilcin in ya kasance sai ya biya ka ladanka to wannan baya halatta kenan a nan ya shahi ba kauye ko wanda yake dan wani gari ko da dan birni ne ya zo sayan kaya tare da cewa shi bai san bayan da farashi yake ciki ya baka ka ce ya ce ka sayan mushi kayan ka ce ya kawo ka sayan mushi kayan ya biya ka to wannan baya halatta a nan iya abin da za ka iya masa za ka iya masa nasiha in ya buƙaci nasiha ka gaya masa to kayan da kake nihin saya fa an fi samun kayayyaki masu kyau masu rage a wajen wane kuma kayan nan ga farashin da ake sayar da su a garin nan za ka iya faɗa masa ko kuma a nan in fi sabilillahi ne ba tare da neman ya baka wani abu to babu laifi kana iya karɓar kuɗin ka je kai masa ka mashi sayayyar kayan da yake nihin saya shi ne a nan ya ce la ya shitari hadirun libadin bisansara wato ɗan birni ba zai jibinci sayan ma ba kauye kayan da yake nihin saya disansara ta hanyar dillalanci ta hanyar dillanci kenan ma'ana ya biya ka ka sayan mushi duk abubuwan da yake nihin saya to baya halatta sai ya ce wa kariha ibn sirina wa ibrahimu lil ba'i wa lil mushtari muhammad ibn sirin da ibrahim ibn yazid an-nakhai wato sun haramta haka lil ba'i ga shi wanda zai sayar ma ba kauye kayan shi wani mushtari da wanda zai sayar mishi yasa saboda ma'ana dudde ce da wanda zai sayar mushi da wanda zai sayar mushi yanzu misali can da aka ce in ba kauye ya kawo kaya karka jibinci sayar masa da kayan shi ba don komai ba saboda yalwata ma jama'a ta gari kar a yi abin da za a kuntata musu in har dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayan shi kenan sai ya kure riba to a nan lokacin da shi ba kauyen zai zo ya saya maimakon in ba kauye ya zo da yake bai san bayan da kan gari yake kayan za a iya sayar masa su a jika jika to in dan birni ya karbi kudin shi ya ce shi zai sayan masa mai yiwa wannan kaya ba za su wuce 150 maimakon shi mai kayan inda a ce ba kauye ne zai saya da kanshi zai samu riba to amma in dan birni ya jibanci ya sayan ma ba kauye kayan to sai ya kure riba mai yiwa ma yanda ya sayi kayan wani lokaci zai sayar mishi kaga ai duk ma'ana ɗaya ce shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd ku rabu da mutane ku kyale su Allah shi ke azarta junansu da juna kenan a bar shi da kauyancin shi ya zo ya saya an gane ko haka a bar shi da kauyancin shi in ya kawo kaya ya sai da kayan shi in ma ba dan kauyen bane dan birni ne bako ne to a bar shi da bakuncin shi ya sayar da kayan shi da halin sai ya koma garin su to shine anan yace wa kariha ibn sirina wa ibrahimu lil ba'i wa lil mushtari Muhammad ibn Sirin al-Madani da shi da Ibrahim ibn Yazid al-Nakhai sun haramta yin haka lilba'i ga shi wanda zai jibinci sayar ma ba kauye kayan shi wani mushtari da wanda zai jibinci sayar masa kenan da wanda zai jibinci ya saida mushi kayan shi da wanda zai jibinci ya sayan mushi dukansu daya wa qala ibrahim ibrahim ibn yazid sai yake cewa innal araba ya ce domin larabawa ta kudu suna faɗa bi'ili sauban sayanu riga an gane ko ba suna nihin sai damu ba bi'ili sauban ma'ana sayanu wannan rigar wahiyar ta anishira abinda take nihi da bi'ili sauban ma'ana sayanu ba sai damu ba domin kalima ta albai'u a larabci tana da fuska biyu tana ɗaukan ma'anar saya tana ɗaukan ma'anar sayarwa an gane ko shi ba alkur'ani da sunna da larabci suka zo kenan dole a koma yaren larabci tare da cewa kuma ma'anar duka ɗaya ce illar da ta sa aka yi hane shi ɗan birni ya sayar ma ba kauye kayan shi to illar tana nan a wajen shi ɗan birni ya jibinci sayan ma ba kauye kayayyakin da yake yin saya to don haka shine ya ce innal araba lalle larabawa ta kudu suna faɗa bi'ili sauban ma'ana sayamun wannan tufafi wahiya ta anishira tana nihi saya ba sayarwa ba shine sai malam ya zo wato shine malam sai ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya fita ilmar'u ala bai ya wato kada mutum ya sayi wani abu akan sayi wanda yake na dan uwansa kaga anan sai zo la yabtai maimakon la yabi a riwaya da ta gabata wala yabi wala yabi wala yabi al mar'u ala bay'i akhihi nan sai zo la yabtai al mar'u ala bay'i akhihi can yana zawa wala yabi ar rajulu ala bay'i akhihi ko wala yabi ar rajulu ala bay'i akhihi to nan sai ya ce la yabtai al mar'u idan aka ce alibtiya shine alishtira ma'ana sayan abu kenan ba sayarwa ba alibtiya sayan abu ba sayar da shi ba da haka suke cewa ibta'a yabta'u ibtiya'an ko kuma ibta'an ibta'a bi ma'ana ishtara in aka ce ba'a ya sayar ibta'a kenan ya saya idan aka ƙara ta'un kenan tadullu ala talab kenan shine yace la yabta'il mar'u kada mutum ya saya ala bai'i akihi akan saya na dan uwan shi musulmi misali dan uwanka ne musulmi ya zo ya sayi abu ya sayi wannan babur din jika da ni an saida masa amma ya ce zai je ya jarraba wannan babur din zuwa kwana uku in ya ga ya mushi in bayan kwana uku bai dawo ba to ciniki ya tabbata to a nan baya halatta kai ka zo ka ce ma mai baburkin cinikin da kai da wani ka sai da masa wannan babur jika da rita da cinikin ni zan siye shi ɗari da ashirin kuma ni ba maganar sai zuwa kwana uku ta ke yanke zan baka kuɗi kaga in kai haka kayan mi kenan ka sayi abu akan sayen ɗan uwanka wannan kuma haramun ne ko kuma misali na sayar maka da babur jika ɗari je ka zuwa kwana uku ka jarraba in ya maka kenan ciniki ya tabbata to baya halatta kai dan kana tare da shi ka je ka ce mashi babur kin da wani ya sai dama jika ɗari mai da mashi akwai wani a wajena ya fi shi kyau zan sayar maka shi da rage jika ta bani kaga a nan ka yi ciniki akan cinikin ɗan uwanka kenan ka ta da ciniki na ni da na saida mushi kai ka zo ka saida mushi kamar yadda bayani ya gabata kenan a nan ne ya ce la ya buta ilmarku ala bai'i akhihi kada musulmi ya sayi wani abu akan sayan ɗan uwan shi in ɗan uwanka ya riga ya sayi abu to bai halatta ka je ka zige wanda ya saida mushi ya tada wannan ciniki kai ya saida maka sai ka yi haƙuri in har shi ya zo ya tada cinikin sannan kuma daga baya kai ka zo ka saya kaga wannan nasi ne a bayyane wanda yake nuna kamar yadda ya zama haramun dan birni ya ji kunci sayar ma ba kauye kayan shi haka haramun ne dan birni ya ji kunci sayan ma ba kauye kayan da yake nufin saya a bar shi da kauyancin shi ya je ya saya sai ya ce wala tanajashu azan Allah ya ce kar kuma juna in gizame kan turuwa shine ka zo ka taya kaya alhali baka nihin saya don ka rudu wanda yake nihin saya wannan haramun ne wanda bayani ya gabata babi ne na musamman ana kiran shi kenan annajash ma'ana taya kaya ba da nihin saya ba domin a rudu wanda yake nihin saya wanda bayani ya gabata galibin irin wannan na kasancewa a kasuwar dabobi da zaran ka zo ka tsaya akan dabba da nihin ka saya sai wani ya zo ya ce na sai wannan dabba jika hamsin alhali dabbar ku ba ta wuce jika arba'in me yake nihi ya ruɗe ka domin ka ƙara akan haka bayan an gama ciniki sannan shi mai dabbar an damƙa masa kuɗi ya zo shi ma ya sallame shi to wannan kwata-kwata baya halatta haramu shine ake kira da ingizame kan turuwa kenan ka yi haka ne don ka rudu wanda yake mai nihin saya kai kuma alhali ba nihin saya ba kake shi da maza Allah ya ce wala tanajashu kar kuma junan ku ingiza mai kan turuwa wala ya bi hadirul liba maza Allah ya ce kada dan birni ya ji kunci sayar ma ba kauye kayansa kenan kamar yadda baya halatta ka ji kunci sayar masa haka sayan mushi kaya baya halatta sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a baban shine hadisin anas dan malik allah ya fada masa yadda ke cewa nuhina an yabi a hadirul libad ya ce an hani mu game da cewa dan birni ya sayar ma ba kauye kayan shi wa ya hane su shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam riwaya ta al-imamu muslim da al-imamu nasa'i sai aka samu ziyada sai ya ce nuhina an yabi a hadirul libadin wa in kana akhahu aw abahu ko da shi ba kauyen babanka ne ko dan uwanka in ya kawo kaya bai ya halatta ka ji kunci sayar mishi da kayan shi sai dai in shi ne ya ce ka saida masa kuma ba tare da neman wani abu a wajen shi ba ko in kusacin ka da shi bai ya halatta shi ne ya ce wa in kana akhahu aw abahu ko da dan uwan shi ne ko baban shi ne shi ba kawai baya halatta ka jibinci sayar masa da kayan shi a takaice wannan babi abin da yake tabbatar mana ko mu ce wannan hadisi abin da yake tabbatar mana kamar yadda baya halatta a jibinci sayar masa da kayan shi to haka baya halatta a jibinci sayan mishi kenan sai ta fuskokin da aka toge in za ka sayar mishi da kayan shi ba tare da neman lada ba to wannan ya halatta haka nan in za ka wakilce shi ka sayan mishi abubuwan da yake nihin saya ba don ya biya ka ba to wannan ya halatta ko kuma lokacin da ya kawo kayan shi da kan shi ne ya ce wane ga kaya na nan na kawo kai za ka mun dillalanci ka sayar mun da su to anan ya halatta in shi da kan shi ne ya nema haka lokacin da zai sayi kaya in shi ne ya wakilta ka ya ce wane ina bukatar abubuwa kaza da kaza ga kudi na je ka sayo mun to anan ya halatta an gane ko shi ma kuma halaccin ba ta fuskar neman lada sai dai kai fi sabilillah kayan da ya kawo in shi ya ce ka saida mishi to ba za ka saida mishi da lada ba an gane ko ko shi ya nema ba maganar ka ce to nawa za ka ba domin baya halatta hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shi ai wancan hadisin da yake cikin sunan Abi Dawud wanda ya zo wajen Talha ibn Ubaidillah shaye masa ga taguwa ta ina son ka sayar min da ita shi kuma ya ce masa a'a maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hannun dan birni ya sayar ma ba kauye kayan shi amma je ka kasuwa in an taya ka zo ka faɗa in na ga abin da aka saya ya yi zan ce ka sayar in bai yi ba kuma zan ce kar ka sayar an gane ku kenan anan in shi ya nema to ba maganar kai ka nemi wani lada iya abin da za ka yi fi sabilillahi za ka yi masa haka nan wajen sayar mishi da kayan shi ko wajen saya in kuma kasancewar yana ce sai ka gaya mishi je ka gadi yadda ake saidawa in ya so je ka kai taka ta rage babun nahayi an talakkin rukuban wa anna wa anna bai'ahu mardud لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز قال حدثنا محمد بن بشار هو المعروف ببندار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله الأمري عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع هادر اللباد قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى قال حدثنا معمر وابن راشد الأزدي عن ابن طاووس عن أبي هو طاووس كيسان اليماني أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن هادر اللباد فقال لا يكون له سمسارا قال حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثني التيمي عن ابي عثمان هو النهدي عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه انه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك البيوع قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن نافع هو مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an talakkin rukuban dangane da taryan mahaya domin sai kayan abin da suka lamto wa anna bai'ahu mardu lalle sayan abin da mahaya suka labto suka kawo gari mutum ya tare su a bayan gari ya saye ciniki ne wanda yake mardu za a watsar da shi a tada shi kwata-kwata ciniki ne wanda bai halatta ba lafazin arrukuban a nan kenan alal aglab ne galibi waɗan fataki waɗanda suke kawo kaya kayan nan sukan labto shi ne akan raƙun masu kawo don haka ake amfani da lafazin arrukuban amma bai taƙaita ba akan mahaya wani kada ya zo ya ce a waɗannan ai ba akan abin hawa ba suke a kafar su ne suka ɗauko kayan suka kawo ko kuma ka ce ai mutum ɗaya ne mutum ɗaya kwarakin ne ba rukuban ba manzo Allah ya ce a rukuban kenan sawa'an suna kan abun hawa ko suna kan yan ko yan kafa ne ko mutum ɗaya ne ko nawa ne to baya halatta jama'ar da suka dauto kaya suka kawo gari mutum ya tare su a bayan gari ya tsaye kayan haramun ne shine malam sai ya ce wa anna bai'ahu marfu wannan ciniki yace ciniki ne wanda yake tashe shi ma'ana dole za a tada shi fataccen ciniki ne malam sai ce li anna sahibahu asin aqi hujjar malam kenan idza kana bihi alima domin duk wanda zai tare mahaya ya sai kayan abin da suka dauto matsayinsa dai asin wato mai saba ma Allah ne mai saba ma manzansa ne ma'ana mai sako ne ya saba ma Allah ya saba ma manzansa aqim kuma ya dau zunubi idza kana bihi aliman in har ya kasance yana da sani game da haramcin haka wannan malam yana daga cikin malaman da suka tafi akan cewa annahyu yaqtadi al-fasad hani wato yana kunsar bacin abu in aka ce abu kaza an yi hani mutum ya aikata wannan abu to wannan abu kwata-kwata ya baci tunda shari'a ita ce ta ce la talaqaw rukban kada ku tari mahaya domin sai kayansu to ka'ida malamai suka ce in dai aka ce ga hani ya zo to duk abin da aka aikata to wannan abu ya baci to tare da cewa wasu malamai sun yi bayani ɗaya bayan ɗaya ba a ba kowane lokaci ba ne ba hani yake kunsar lalata abu sai in ya kasance haramcin yana komawa zuwa ainihin abu in ya kasance yana komawa zuwa ainihin abu yanzu misali ai shari'a ta yi hannun yin albush a wajen sayar da kaya ka hada mai kyau da mara kyau ka saida to wannan duk kayan da ya zamanto akwai albushi a cikin shi wannan ciniki ne ba ta ci saboda me yasa hanin yana komawa ainihin abin da aka hana kyau amma nan da aka ce la talaqaw rukban kada ku tare mahaya shin hanin yana komawa ainihin abin da suka labto za su sayar hanin yana komawa zuwa kasancewar saboda wata illa su mahayan saboda amfanin kansu kada a cutar da su a dare su a bayan gari ba tare da sun san farashi ba a sai kayan su don haka kenan a nan in har cinikin ya tabbata kamar yadda bayani zai zo ka tare mutum ka sai kayan shi ya zo kasuwa ya ga sabanin haka to yana da yancin da zai tada wannan ciniki amma in har bai zo bai tada to wannan ciniki ne ingantacce illa kasancewar kai da ka fita bayan gari ka tsare ka sai wannan kaya ka saba ma Allah ka saba ma manzansa kuma ka dau zunubi wanda yake mai girma to shine anan malam sai ya kafa hujja yace li anna sahibahu asif wato domin metariyan jama'a domin sai kayan abin da suka labto ya ce asin matsayin shi dai mai saban Allah ne asin kuma maɗaukin zunubi ne sai ce idza kana bihi aliman shar'i amma in ya kasance ya san da haramcin haka sai malam ya ce wa huwa khida'un fil bay domin wannan yaudara ce a wajen ciniki ka fita ka tsare baki domin sai kayan abin da suka zo to wannan haramun ne ma'ana nau'i ne wanda yake na yaudara a wajen ciniki sai ce wa khida'u la yajuz yaudara ko kwata kwata ba ta halatta duk abin da ya kasance akwai yaudara a cikin shi baya halatta to shine anan malam sai ya zo da hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke cewa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an talaki lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani game da tarye wala taryan shine ka fita ka tare baki domin ka sai kayan abin da suka kawo wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta kamar yadda ya gabata la talaqawu ukubana maza Allah ya ce kada ku tari mahaya domin sai kayan abin da suka kawo shine anan ya ce na annabiyu sallallahu alaihi wa sallama an talaqi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da tarbiye sai ya ce wa an yabi a hajj an gane ko kenan taryan mahaya taryan baki domin sai kayan abin da suka kawo sai ya ce wa an yabi a hadirun libani sannan manzan Allah ya yi hani dan birni ya jibinci sayar ma bakawai kayansa kamar yadda bayani ya gabata akan wannan gaba sannan hadis kina wannan kaga nassi ne a bayyane tare baki domin sai kayan abin da suka kawo wannan haramu ne domin hani ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya zo da hadisi na biyu hadisin Dawus al-Yamani ke cewa na tambayi abdullahi dan abbas ma ma'ana kaulihi la ya bi anna hadirul libadi wai mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da cewa kada dan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayansa faƙada sai ya ce la ya kunu da husin sara ai kada ya zame masa wato dillali shine kada ya zame masa dillali ina wannan hadisi malam ya zo da shi kamar nuni ne yake mana zuwa hadisin da ya gabata da ya ce la talaqaw ukbana ya ce kada ku taryi wato mahaya sai ya ce wala ya bi hadirul libadi kuma kada dan birni ya jibinci sayar ma kauye kayansa aka tambaye shi me yake nihi da la ya bi hadirul libadi sai ya ce la ya kulu lahu simsara kenan shine malam ya sake maimaito hadisin ya zo da shi tare da cewa bai zo da waccan gabar ba ta farko wadda ita ce take da munasaba da tarjamar da kenan hani game da taryan mahaya sannan sai zo da hadisi na uku shine hadisin abu usman annahadi daga abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda ke cewa manishtara muhaffalatan maza allah ya ce duk wanda ya sayi dabbar da aka mata dura ma'ana aka daina tatsar ta kwana da kwanuka domin nono ya taru a cikin hanzar in an kai kasuwa mai saya daga ya zo ya ganta zai hudu ya yi tsammanin dabba ce mai nono sai ya saya ya je ya tatsa kwana dai kwana biyu ya ga sabanin haka to shine ya ce duk wanda ya sayi irin wannan dabba muhaffala wadda aka tara nono a cikin hantsar ta kenan kwana da kwanuka domin a rudin ya saya in ya saya ya ga sabanin haka ya ga cewa ba zai iya haƙura ba manzo Allah ya ce to fali ya rudda ma a hasa'an in zai maida ma mai ita ya maida tare da tiya ta dabino ko tiya ta abinci ya karbi kuɗin shi wannan tiya ɗaya ta dabino ko ta abinci da aka ce ya maida ma wanda ya saida mishi wannan dabba shine madadin nonon da ya tatsa kenan kuma shi dole ya tasa kuɗin shi ya bashi wannan zabi kuma bakin iya kwana uku ne in aka wuce kwana uku to wannan baka da yancin da zaka maida amma kafin kwana uku kana iya maidawa da tiya ɗaya ta dabino ko ta abinci a lissafa kuɗinka a baka shi kuma ya karɓi dabbar shi domin yaudarar ka akai qala sai yace wani annabi sallallahu alaihi wa sallama an talaqqil buyu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani game da taryan albuyu ma'ana masu sayar da kaya waɗanda suka kawo kaya mazan Allah ya yi hanin a tarye su domin a sayi kayan da suka kawo sannan malam sai zo da hadisi na hudu wato shine hadisin ibn umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd manzon Allah ya ce kada wato junanku ya kulla ciniki akan cinikin juna an gane ko kada junanku ya kulla ciniki akan cinikin juna wanda bayani ya gabata a kan shi shine muka yi misali ɗazu na sayar maka da babur jikadiri zuwa kwana uku ko kuma na sayar maka zo ka zo shagona na sayar maka da abu wani ya zo ya ce a da Allah mai da mashi kayan shi zo mu ta shago na ina da wanda ya fi shi kyau kuma ya fi shi rage da sai da maka kaga nan ya kulla ciniki akan cinikin dan uwan shi ko kuma na sayar maka ciniki ne na zabi je ka zuwa kwana uku ka jarraba sai in zo in ce ta da wannan cinikin zo in sai da maka wanda ya fi shi kai rufi shi rai kenan wannan fuska ta farko fuska ta biyu a bangaren saya kenan ka sayi kayana na sayar maka za ka je ka jarraba sai wani ya zo ya ce mun wannan kaya da ka sai damawa ne ta da wannan ciniki amsu su ne zan saye su sama da yadda ka sai damu shi kaga a nan wannan ya zo ya sayi kaya a kan sayin dan uwan shi domin dan uwanka musulmi ya saya baya halatta ka zo ka sanya a tada wannan ciniki domin kai a saida maka illar da ta sa aka haramta haka shine domin abin da ke biyowa baya shine gaba da kiyayya duk abin da zai haddasa gaba da kiyayya tsakankanin mu'minai haramun ne to shine a nan yace wato la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd manzo Allah yace kada junanku wato ya kulla ciniki akan cinikin juna kenan a nan sai ka ɗau haƙuri har shi ya dena ko kuma ka nemi izinin shi in ya baka izini to a lokacin nan kana iya saya sannan sai ce wala talaqaw sila'a manzon Allah ya ce kada ku taryi hajar da aka dabuto aka kawo gari domin a sayar lafazin sila jam'i ne na sila'a in aka ce sila'a a hausa shine ake kira da haja kayan kasuwa kenan shine yace wala talaqaw sila'a manzo Allah yace kada ku tari kayan kasuwa wanda aka dautu aka kawo domin a sayar sai yace hatta yuhba da biha ila su manzo Allah yace sai an zo da su tsakiyar kasuwa sai an kawo kasuwa in ba kasuwa ba kaya suka iso to baya halatta mutum ya tsare su ya saya to wannan kenan kamar yadda muka yi bayani hanin an yi shi ne ba don komai ba don amfani shi ba ko da ya dauto kaya ya kawo a bar shi ya zo kasuwa ya ga yadda farashi yake kenan kada a tsare shi akan hanya a sai kayan shi don haka hadisi ga cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa la talaqaw aljalaba manzon Allah yake cewa kada ku tariyi aljalab ma'ana waɗanda suka dauto kaya suka kawo sai ce faman talaqahu manzon Allah ya ce duk wanda ya tariyi wanda ya dauto kaya ya kawo fashtara minhu ya sayi wannan kaya nashi manzon Allah ya ce fa iza ata sayyidu suka in mai kayan ya iso kasuwa fa huwa bil khiyar to shi mai kayan an bashi zabi an gane ko an bashi zabi in ka tsare shi a hanya ka sayi kayan shi ba da farashin da ya dace ya iso kasuwa sai ya ga farashi ya saba to a wannan lokaci me za a yi yana da yancin da zai koma ya tada wannan ciniki ya maida maka kudin kai karbi kayan shi ya kawo kasuwa ya saida da farashin da ake sayarwa kaga wannan hadisin yake nunawa ashe hanin ya shahi amfani shi wanda ya kawo kaya don kada a tsare shi abu ya hancin shi don haka shari'a ta hana a yi dare a bar shi har ya iso kasuwa ya san yadda farashi yake to don haka wasu malamai suka ce a nan in ya iso cikin gari domin da zarar mutum ya shigo cikin gari zai iya sanin farashi amma ka tsare shi a gehin gari ka saya wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta kuma a nan za mu iske dalilin da yake nuna ko da a cikin gari ne ma to bai ya dacewa a bar shi dai har ya je kasuwa tukwa in ya je kasuwar ya ga farashin na kasuwa bai kai ba farashi na cikin gari in ya so ya dawo ya baza kayan a cikin gari ya sayar da su باب منتهى التلقي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله وابن عمر العمري أنه قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato iya tiryan da aka hana menene iyakacin shi ma'ana iyakar tiryan da aka hana to shine a nan sai malam ya zo da hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa kunna na talakkar rukubana wato mun kasance muna tiryan arrukuban mahaya waɗanda suka lauto kaya domin kawowa gari su sayar fanashtari minhum at'ama yace sai mu sayi abincin da suka rubuta fanahana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabiya wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya hani mu cewa kada wato mu sayi wannan kaya hatta yi kula ga bihi su ba'am wato sai an zo da su kasuwar abinci sai an zo da su kasuwar abinci kaga a nan kenan yana nuna ko da su mahayan sun shigo cikin gari to bai ya halatta mutum ya tare su ya tsaya a bar su har su je kasuwai an gane ko shine yace nan fa nahana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi ahu lafazin annabi ahu ai annabta ahu ya hana cewa mu saya hatta yi gura ga bihi su ko ba'an sai an isa da abincin kenan kasuwar abinci wanda ake sayarwa to don haka wannan yana nuna kenan ashe in baki suka dauto kaya suka kawo to baya halatta a fita bayan gari a tsare su hakanan a cikin gari ba za a tsare su ba sai a bar su har su isa kasuwa in sun isa kasuwa to wannan a nan kuma kana iya tarewa ka wawushe kaya ka kawo su gaban ka kai za ka saya tare da cewa yin haka ma ba a san da wannan yin haka ma bai dace ba domin ba ɗabi'a ba ce ba ta mumini san kai in ma abu ne wanda yake dan kaɗan kowa yana da bukata abin da za a yi ka ɗau bakin kuɗin kalkasa tsakankaninka da yan uwanka abokanin kasuwa kowa ya samu bakin ranar shi kada ka tattare kaya gaba ɗaya ka ce kai kaɗai za ka saya abin da ya kamata kenan in ka ɗau wani kaso su ma ka bar musu kowa ya ɗauka bakin gwargwaron abin da zai saya haka shi ya fi dacewa shine anan ya ce manzon Allah sai ya hane mu annabi ahu mu sayi wannan kaya hatta yi gula ga bihi su ta'am sai an zo da kayan kasuwar abinci malam sai yake cewa ha za fi a'ala su abinda ake nihi fi a'ala su ma'ana sai an zo tsake tsakin kasuwa kenan ba ana nihi a'ala su ko sai an zo bakin kasuwa a'a sai ka bar su har su je kasuwa su sauke kaya tukwar in ya so ka zo ka saya shine sai ce wa yubayyinuhu hadisu ubaidillah hadisin ubaidillah shine zai bayyana mana wannan ma'ana shine hadisin da malam ya zo da shi hadisin kiran ubaidillah ibn umar al'umari daga nafi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa kanu ya buta'una ba'ama fi a'alasu fa yabi'una hu fi makani wato sun kasance suna sayan abinci fi a'alasu a tsakiyar kasuwa fayabi'una hu fi makani bayan sun saya a nan take yanke kuma in sun ga mai saya sai su sayar masa wa nahahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yabi'uhu fi makanihi hatta yanqulu maza Allah ya ce a'a in kun sayi kaya baya halatta ku sayar da kayan a da kuka saya sai kun ɗauke shi kun maida shi gefe kun maida kenan wurin ku wanda yake da musamman kamar misali ɗan kasuwa ya kawo kaya kasuwa ya ci ne ka sayi wannan kaya a inda ka sayi wannan kayan wani ya gani ya ce yana so to bai ya halatta ka sai da mushi abinda za a yi sai ka sanya a ɗauke wannan kaya daga wurin da ka saya a kai su bakin shagonka kuma ba a kai su bakin shagonka a busa su daga wani wuri a maida su gefe kenan wannan wuri ne ke bantacce ka ajiye kayanka to sannan ya halatta ka sayar da su amma abun da ka saya baya halatta ka sayar shi ne kai misali ka je ka sayi tankin shinkafa a wajen wani shinkafar tana mun ga zaƙin shi ba a kare ba a rige ba aka ɗauko aka gudu aka baka sai wani ya ce yana buƙatar tankin shinkafa to baya halatta ka sayar mishi abin da za a yi ka je in an hudu kenan ka karba ta zama taka a lokacin nan in ka maida ta gefe sannan ya halatta ka saya kaga shi wannan hadisin ya ce kanu yauta'una ta'ama fi a'la suki sun kasance suna sayan abinci fi a'la suki a tsakiyar kasuwa fa yabi'una hu fi makani a nan wurin da suka saya sai su sayar da shi فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوا manzon Allah sai ya hane su su sayar da wannan abin da suka saya a gunsa hatta yan gudu sai sun ɗauke shi sun canza masa wuri kenan sun maida shi kenan wurin da yake musamman nasu to wannan hadisi sai ya bayyana mana sahabbai a ina suke suke sayan kaya sai an zo tsakiyar kasuwa kenan don haka malam ya zo da wannan hadisi don ya nuna mana iyakar tarye kenan sai kaya sun yi so kasuwa ko a cikin gari ba ka gare ba jama'a da suka kawo kaya baki ka sai bai ya halatta irin yadda masu kudi suke tsaya su shimfiɗa kaya akan hanyar da suke zawa ko a bakin gari ko a cikin gari su sai wannan to kwata-kwata baya halatta a bari har su kai kasuwa in sun kai kasuwa a can sannan jama'a su je su saya me yasa in sun je kasuwa za su san farashi amma a zare su akan hanya wannan haramun ne ko a cikin gari aka tsare su aka saya in dai sun isa kasuwa suka ji sabanin farashi to suna da halaccin su maido kudin wannan a basu kayan su in yaso su kai kasuwa su sayar dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك